إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكلم وانا الدرس إمام شعبي أولا رانا سوى مكين ثلاثة آه ثلاثة وعشرين ترى لوقت الربيع الثاني hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi yau daidai da sha biyar sha biyar ko da watan biyar miladiya ta dubu biyu da bakwai a cikin karatunmu na littafin alwasiyatul kubra ko kuma ar-risalatul adawiyya wallafar shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyah al-harrani ad-dimashqi rahimahullah ta'ala kafin mu shiga karatu akwai yan faɗakarwa da nake so in yi wa yan uwa kuma tana da muhimmanci ƙwarai da gaske bayan rasuwar ɗan uwa shi Jafar Mahmud Adam an sami wasu ɓata gari waɗanda ba musulunci ne da ne su ba ba addini ne a gaban su ba don kawai neman a fara duniya ta kowane irin hali ta kowace irin hanya sun dinga yin sun yi tsayin kalandu da zai suna na Jafar Mahmud Adam ne kuma ba sai suna ba. Suna yi suna koyarwa. Wanda wannan na farko ya saka wa koyarwar addinin musulunci. Koyarwar addinin musulunci kamar yadda mu ahalus sunna a ko'ina muke ta faɗa muke ta karantarwa cewa asalin shirka a cikin rayuwar ɗan adam ta haka ne asali daga irin wannan ne. wanda mun sa faɗa maganar Abdullah dan Abbas wanda yake gaya mana cikin tafsirin faɗar Allah ya qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra cikin fassara wannan ayar inda kafirai a mutanen annabi Nuhu alaihi salam suke yi wa juna wasiki suke yi wa juna umarni da cewa kada ku kuskura ku bar ababen bautar ku kada ku kuskura ku bar wasu gunkin wasu ko gunkin suwa ko yahu ko nasa waɗannan sunaye ne kamar yadda abdullahi ɗan abbas yake faɗa asali sunaye ne na mutanen kirki wanda aka yi a cikin al'ummar annabi adam alaihi salam wanda saboda salaharsu da nagartarsu da amincinsu da bautarsu da Allah ya sanya bayan rasuwarka bayan rasuwarki jama'a suka ce ko ya kamata a yi bikin bikininsu a yi hotunan su wanda za a dinga gani ana tuna ya aka yi bikin bikinin su aka ajiye kowa yana iya na ajiyewa a gidansa tafiya kai tafiya ilimi ya fara bisa cewa su masu tasowa suka taso ba tare da sun san manufar mutanen farko ba ba tare da sun san manufar iyayensu da kakanninsu a game da waɗannan hotuna ba sai suka ɗauka iyayensu suna girmama waɗannan hotunan ta hanyar bauta saura ta sun ta ci gaba da bauta ma waɗannan gumaka to kun ga asalin shirka a cikin ɗan adam shi ne samar da irin waɗannan hotuna waɗanda ta yi wanda ya samar da su da farko shi manufarsa shi ne ya tuna da wannan mutum ya tuna da halayensa na ƙwarai ya shaidi amma tafiya sai tana tafiya za a sami waɗanda ba za su san wannan ɗin ba sai a shiga ainihin bauta ma waɗanda aka sami hotunan to wannan ta sa musulunci ya hana wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa ɗakarwa aka gaya masa ma cewa lokacin da umar habiba ta je habasha ta je ta ga a cikin kotu ta dinga ganin hotuna da gumaka da waye ta je tana gaya masa yake cewa ina ita kirarin kalfi inda Allah waɗannan da suka gani su ne mafi sharrin halittu a wurin Allah kanu idza ma tafihim abdan salihan bana ala qadri masjidan idan baya na dare ya mutu a cikin su annabi ne ko wani salihi to ko su yi masallaci a daidai kabarin sa daga nan sai suka shiga bai kamu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a dinga yin hotuna irin waɗannan da sunan girmamawa domin za a samu yau yau da gobe a samu waɗanda za su yi azarbaɗiya su yi ta gona da iri har a kai ga mai sami su waɗanda suka yi waɗannan hotuna suna sayarwa wato da ka ta gani na ta san in damfara ne babu ƙaunar malam jafar a gurin su babu ƙaunar Allah da manzansa wasu hotunan da suka miƙa a jikin kalanda din ba su da alaƙa da malam jafar ta kusa ko ta nesa sai a je a ɗauko gawar wani mutum a cikin a asibiti ko a mutuwari sai a je a sa a ce hoton malam gawar malam jafar a je a ɗauko kabarin wani mutum sai a ce kabarin malam jafar a je a ɗauko makarar wani sai a ce makarar malam jafar haka suka ɗinga yi sai a ji a ɗauko hoton wani malami a gurin darasinsa an tashi daga karatu yana addu'a sai a rubuta a karkashin a yana yi wa malam jafar addu'a sai a ɗau hotuna guda biyu ko uku sai a haɗa su sai a ce dandazon da aka yi a lokacin sauyawanta wato hanyoyin damfara iri iri sai da ka ga waɗannan waɗanda sai da ka ga wannan aiki ka san masu shi baya da ƙwayar zarra ta imani a zuciya duniya ce kawai a gaban ya kamata mu ahli sunna mu tafi mu tafi mu tafi tsayin yaki da wannan duk inda aka gama mu sai da wadannan akan domin ya saba wa doka ba ka ɗau hoton mutum ba tare da izinin ka ba ko izinin waɗanda suke na kusa da shi na baban ka kawai ka dinga bugawa kana jiki kana tsoro ba na jin akwai wanda zai yarda a yi masa a yi haka ba tare da yarda ba kowaye za a yi haka sai da yarda a ina suka samu izinin su yi wannan don haka kada a yarda wani guri da ahalin sunna suke haduwa don sun fi zuwa inda ahalin sunna suke haduwa su shiga kuma ƙauyuka inda ilimi yake ba ba ba yawa sosai musamman mata sun fi kowa koyi waɗannan abubuwa wani ma don su ƙara da yau kalandar bayan ya kawo hotunan ƙarya da za a wasu na wasu mutane da ba a san su ba da wasu mutane da suka yi haɗari ko suka ji ciwo an kai su asibiti sai a ɗauko a ce irin mutanen da aka harba da tare da malika bayan an yi wannan sai kuma aka zo aka miƙa hoton wani ya yi aure da shi da matar aka miƙa ana yin congratulation kana duba nan wasu na da aka yi zama na jafar da wasu malamai da kuma wasu hotunan ƙarya bayan kuma hoton wani mutum ne da wata da wata mata to ka duba wannan su tsara da wannan cikin saboda haka ya kamata mu ahli sunna haƙƙi ne wajibi ne akan kowa in sake ya ce waɗannan abubuwa kuma a yaro da mutane su ba maganar a tsaya ba ake in an gani a tsaki a yayya ba a tsoma in ma zai yi a tsaki in akwai na dogon ita kalanda ɗin a gurin mutum a tsaki a tsoma wannan faɗakarwa ce da ya kamata kowa ya yi in mutum yana da masallaci a masallacinsa a kasuwa a ko'ina mu ahli sunna mun muka fi kowa ya ƙaryar mai shi kanka malam jafar yana da cikin waɗanda suka fi kowa yaki da wannan Allah ya isi shi tun yana gare ba a yi hoton sa a bisa a cikin wani Allah ya isi shi to ganin ba wanka shi ke nan kuma sai a yi kai abin da aka gaba ma don haka mu ahli sunna ba za mu taɓa yadda ba mu a da aiki da mu babu wannan idan waɗanda aiki da suke biya na jiya su kai amma mu ba ya da gaske aiki da wannan ita ce faɗakar da nake so in don kada in manta tun yadda ta ce ya kamata in yi ta na manta a can kano a mimbari na hudubobin juma'a an yi bayanai daban-daban a kan wannan an yi tsayarwa a kan wannan kuma an gaska da hotunan da dama an kone ya kamata sauran jihohi ma duk su san wannan dan waɗannan inda karan ba inda ba za su kai hotunan ba inda duk sai san inda duk za su je sai an samu masu yana malam ba ya ka za su yi kokarin su kuma su ta aljihun kawai na hanya Allah ya tsaye a cikin karatun mu da ya gabata sai islam ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala yana gaya mana yadda ahalin sunna suke tsakatsakiya a cikin dukkanin wasu ƙungiyoyi da suke jini da kansu da addinin musulunci kamar yadda addinin musulunci yake tsakatsakiya a cikin sauran addinai su musulmi da su yi azarfafi ba ba su wuce gona da iri ba sannan kuma ba su kasa ba suka nuna gajiyawa a cikin dukkanin al'amura suna tsakatsakiya ba su da gudun irin da nasara ba su da jafa'i irin da yahudawa yahudawa ne za su zagi annabawan Allah su kashe wasu su aibanta wasu a halin sunna ba su da wannan a musulmi ba su da wannan kiristoci su kuma za su wuce gona da iri wajen ɗaukaka ƙadar da wata annabawa har su ce da wani ɗan Allah ko ɗayan uku ko musulmi tsakiyar su ba su ci mutuncin wani annabi ba sun yi imani da dukkanin annabawa sannan kuma da su ɗauki wani annabi da sun ba shi wani irin na Allah a tsakiyar ciki to haka nan aka dawo cikin gida cikin musulmi su kan kuma ahalin sunna su kuma tsakiyar ciki a karatun da yake yi magana akan yadda ahalin sunna suke tsakiya a cikin babin sifatin Allah subhanahu wa ta'ala wa af'ali a cikin sifofin ubangiji da sunayensa a ƙasa tsakiyar ciki su ba sa daga cikin waɗanda suke kowace dukkan wasu sigogi na Ubangiji suke kore wa Ubangiji sigoginsa kamar wanda yake faruwa a cikin ƙungiya ta jami'a da ƙungiya ta mu'tazila da ƙungiya ta asha'ira har ma da masu rijiya waɗanda suna kore da dama daga cikin sigogin Allah wasu ba sa kusa tabbatar da wasu sigogi su tsaya ba kamar yadda yake faruwa a cikin mazhabar asha'ira a tsariya ba su tabbatar da wasu sigogi su guda bakwai to ahlus sunna suna tabbatarwa da Allah madaukakin sarki dukkanin sifofinsa da wasu tantakan su da su sannan kuma a cikin ƙungiyoyin da suke jingira kansu ga musulunci akwai ƙungiya ta musabbiha waɗanda su kuma suke kwatanta sifofin Allah da sifofi na halittu a ce Allah yana da hannu sai ce irin nashi Allah yana daidai sai sai ce irin nashi to nan ma ahlus sunna su kuma ba su yi irin wannan ba da suka tabbatar da sifofin sai suka yi kuma tanzili suna tabbatar da Allah cikin ka kamar yadda ya tabbatar da kanka ba tare da kasanta shi da wani daga cikin mahalicci ba sai ba tare ma da halarta kaifiyar sifar ba ba ma a ce ka yi tambaya yaya sifar take idan an gaya maka ka yi imani Allah ya shiganci da wannan sifar shi ya fi kowa sanin kansa da kansa da haka shi ya sifanta kansa ba ka da dama ka yi wa Allah maɗaukakin sarki gyara cikin abin da ya yi to in har ya tabbatar da kansa wannan sifar to wajibi ne akan ka kai imani da tabbatar da wannan sifa ga ubangiji sannan kuma ka tsarkake shi ka kore maka kamance keniya da dukkan wata halitta shi ne yake cewa laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu da ya kama da shi sannan kuma sai ya tabbatar da kansa sifar ji da gani yake shi ne ji ne mai gani duk da cewa mun sani Allah maɗaukakin sarki ya halitta ɗan adam da ma wani ɗan adam ya ba shi ji ya ba shi gani to amma duk da haka jin dan adam da ganin dan adam ba daidai yake da jin ubangiji ba da ganin ubangiji tabbatarwa da Allah ji da gani ba shi yake nuna an kasanta shi da dan adam ba wanda shi ma yana ji daga Allah sami'an basira kamar da Allah ya sanya dan adam ne ji ne gani to tabbatarwa da Allah ji da gani ba shi yake nuna cewa an kasanta shi da dan adam ko wata halitta ta ta ubangiji wacce ita ma tana ji tana gani ba yana tabbatarwa da Allah wannan sifar saboda ya tabbatarwa da kansa sannan kuma muna aiki da maganar ta laisa ka miki shay'in babu wani abin da ya kama da to kaga wannan ita ce aqida ta karai ita ce aqida ta magabata na farko ita ce aqida sahabbai da tabi'ai da duk waɗanda suka bi tafarkin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga ahlus sunna suka zama tsakiya a nan ko ba su kore wa Allah su gaje ka ba ko kuma ba su kasanta Allah madaukakin sarki da halittun ka ba sun tabbatar wa Allah da sifofinsa sa sunan kuma sun aikace shi da yayi kama da wata halitta to shi ne ibnu tayyiba sai yake tsorawa akan wannan batu dai yake cewa wahum ko babu kalfihi wa amrihi وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الكاملة وخلقه لكل شيء وبين المفسدين الذين وبين وبين وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا همل فيعطلون الامر والنهي والثواب والعقاب فيصيرون بمنزله المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء فيؤمن اهل السنه بان الله على كل شيء قدير فيقدر ان يهدي العباد ويقلب قلوبهم وانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فلا يكون في ملكه ما لا يريده ولا يعجز عن انفاذ مراده وانه خالق كل شيء من الاحيان والصفات والحركات وهكذا من اباب قدرها قدرها كلمة كده مش سقطة أما بسند سني سنة بمسافة جدا هدي إذا أتى قدرها تأبنجي تقدرها تأبنجي سنة بمسافة جدا هدي عندما لم يكن في مراتب القدر na farko ilmin lahi samin ilmin lahi sabit Allah maɗaukakin sarki ya riga ya san duk abin da zai wakana tun kafin ya halicci abin tun kafin abin ya wakana Allah ya riga ya san da wannan ilimin sa ya gabata wannan mataki ne na farko na kaddara mataki na biyu alkitabatu Allah ya rubuta ko menene da zai wakana Allah ya riga ya rubuta shi cikin lauhin mahfuz an rubuta shi a dunkule an rubuta shi sunna sunna wannan shi ne mataki na biyu na imani da kaddara mataki na uku mashi'atuhun nafiza wato babu abin da yake kasancewa a cikin mulkin Allah ba sai sai ya so abin ya kasance abin da ya so shi yake kasancewa abin da bai so ba baya kasancewa ma sha a kana wa ma lam yasha lam yakun wannan shine mataki na uku na imani da kaddara mataki na hudu shine ijadu afhalul ibadi wa khalqiha dukkan wani motsi dukkan wani abu da dan adam bai yi da wani dan adam Allah madaukakin sarki shi ne yake halitta abu duk ayyukan ɗan adam Allah shi yake halitta aikin ko yana ba shi kudura da irada na su zartar da abin amma aikin da mai aikin duk Allah ne ya halitta to waɗannan matakai guda hudu duk wanda zai yi imani da kaddara shi da ke yi imani da waɗannan matakai guda hudu ya san cewa Allah ya san ko mai ne kafin ya kana ilmin lahi salim wa sabiq ilimin Allah ya gane komai da komai sannan kuma ilimin Allah ya gabata ba sai abin ya wasana da yake sani malamai sun ambaci wannan mataki a matsayin mataki na imani da kaddara saboda a ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabbai an samu wasu tukararru kantararru sun bayyana a wasu ƙasa a wasu garuruwa na musulunci kamar basra suna karantar da mutane cewa duk abin da yake wasana a yanzu ba lalle ne Allah ya sani ba ko bayan abin ya faru shi ba yake sani an samu gailanu dimashki wani mutum sunan shi gailanu dimashki da ya dinga ya yaɗa irin wannan an samu wani da ake kira ma'abadin jihani shi ma ya dinga yaɗa wannan akida har aka zo aka samu abdullahi dan umar a madina aka gaya masa cewa a garin mu basra wasu mutane sun bayyana da fa irin akidar da suke yaɗa cewa Allah maɗaukacin sarki bai san abu ba sai ya wakana cewa la qadara wal amru ulu wal amru musta'mal to babu wani maganar Allah ya kaddara abu ya san abu abin a lokacin ne ya faru a lokacin yake sani haka ga aka ga Abdullahi dan Umar in ka koma sahihu Muslim hadisin farko a cikin littafin sahihu Muslim shi ne wannan hadisi da yake wannan magana hadisin Abdullahi dan Umar haka ga masa yake to ka je ka samu waɗannan mutane duk inda ka gan su ka ce ba ni ba su na barranta da gare na yi bara'a da gare ya karanto musu hadisin da ya ji daga umar hadisin jibril wanda a ciki jibril yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam game da imani ya gaya masa imani da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littattafansa da ranar lahira sai yake wal qadari khairuhu wa sharri ashe ba za su zama mu'minai ba sai sun yi imani da qaddara daga cikin imani da qaddara shine ka yadda Allah ya san ko menene kun kafin ya faru ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha haka ne yake cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard إن ذلك في إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير أكيد كفن الله يا سن دق بنده يكي كي سمح بأبنده يكي كسبه kuma lalle wannan yana nan rubuta cikin littafi kuma Allah ya san da haka ya rubuta haka abu ne mai sauki a gurin sa to waɗannan ayoyi guda wannan aya ta karshe ta tabbatar da matakan kaddara din guda biyu ilmu Allah sabiq alam ta'lam anna Allah ya'lam ma fi samawati ma fi samai wa ma fi al-ard Allah ya san abin da ke sama ya san abin da yake ƙasa kaga wannan akwai tabbatar da ilmin Allah ilimin ubangiji din sannan ki inna zalika fi kitabin wannan shi ya tabbatar da mataki na biyu cewa Allah ya riga ya rubuta abin a cikin littafi bayan ya riga ya san abin sannan kuma ya rubuta shi a cikin lauhul mahfuz wannan littafi na lauhul mahfuz shi ne Allah ya rubuta maqadirul khalqi kulliha kamar yadda yake cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah kataba maqadirul khalq min qabli an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50000 sana Allah ya rubuta abubuwan da za su faru da halitta gaba ɗaya ya rubuta duk abin da ya kaddara ya halittu duka gabanin ya halittu sama da ƙasa da shekara dubu hamsin saboda haka wannan mataki na biyu shine a- a mataki na rubutawa Allah ya rubuta wannan alaihi mahfuz ya rubuta rayuwar kowane mutum tun daga haihuwarsa har da fiyarsa har komawa gare shi da duk ayyukan da zai yi da duk wani motsi da zai yi da duk wani faɗi da zai yi duk wani abin da mutum zai yi Allah ya rubuta shi a cikin nan sannan bayan wannan mataki na uku shine mashi'atullah babu abin da yake wakana cikin mulkin Allah sai ya so ba zai yiwu ba mutum ya yi wani motsi ba tare da Allah ya so ya yi wannan motsin ba ma asabaka lam yakun li yasi'a wa ma asfa'aka lam yakun li yusiba duk abin da ya same ka to da dan Allah ya riga ya rubuta ba zai kuskure maka ba abin da kuma duk ya kuskure bai same ka ba ko ka rasa to da dan Allah ya riga ya rubuta ba zai same ka ba haka babu wani abu da yake wakana cikin ikon Allah sai abin da ya so wa ma tasa'una illa an yasha Allah babu wani abu da za ku iya yi da zaman kanku sai abin da Allah ya ce ku dole baya yayi imani da wannan mataki ku kuma wannan mataki akwai waɗanda su ma ba su yarda da shi ba suna ganin ba komai ba ne ƙudurar ubangiji tara ko da shi abin da zai yiwu shi ƙudurar ubangiji tara ko da shi abin da yake akwai amma abin da babu shi ƙudurar ubangiji ba tara ko da babu ba yanzu abin mu kudurar ubangiji ta race da abin da yake akwai da abin da na babu Allah madaukakin sarki yana cewa tsohuwar tsohuwar qadiru ala an yaba aka alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shir'an fayuziqa ba'dakum ba'sa ba'd Allah madaukakin sarki ya faɗa mana waɗannan abubuwa guda uku yace yana da iko yayi wa wannan al'umma yana da iko ya saukar mana da azaba ta sama ta ƙasa wato gaba ɗaya Allah ya yi da gudan al'ummar gaba ɗaya ya halaka ta Allah yana da ikon yi wannan kamar yadda ya yi al'ummomin da suka gabata Allah maɗaukakin sarki yana da damar ya ɗauko abokan gaba ya ba su nasara a kan su su mulkuke su gaba ɗaya yana da damar ya yi wannan yana da damar ya sanya tsiyayya da gaba da fitintunu a tsakanin su su ta kashe kansu su ta faɗa a junansu lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi ya nemi Allah ya kare shi daga waɗancan matakai guda biyu kada a halaka shi da wata uquba ko azaba ta gaba ɗaya irin yadda aka yi wa al'ummomin da suka gabata Allah ya ya aiki wannan addu'a ba zai halaka wannan al'umma ba bi sama sannan ya roƙi Allah kada ya ba wa makiya dama gaba ɗaya su murkushe wannan al'umma Allah ya karɓa wannan addu'a sannan ya roƙe shi abu na uku aka ce an shi ne manzo Allah ce haza ahwa wannan shi yafi sauki ya zama a kankanin mu ne za mu faɗa amma kada a ɗora wani abokin gaban mu ya fi ƙarfin mu ya murƙushe mu gaba ɗaya a yayi gari babu al'ummar musulunci a doron ƙasa to kaga anan Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa yana da iko ya yi waɗannan abubuwa guda uku duk da cewa guda biyu mataki na farko da na biyu wannan babu amma ya ce kun huwa al-qadir akwai kudurar ubangiji tana da ta'alluki har da abin da yake mahdud har abin da babu kudurar ubangiji tana da ta'alluki da ballantana abin da yake akwai a aqidar da muke karantawa ko ake karantar da mu a makarantu aqida ta ashariya ko a zai su kudurar ubangiji ba ta da ta'alluki ko da mai mawjud ya ta'alluka laha bil ma'dud saboda haka suke cewa wa huwa izayatu ala ma yasha'u qadir na'am wannan aya ce amma ba ta kore cewa akwai wani abu da Allah madaukakin sarki zai zai yake da iko a kansa duk da kuma bai so ya faru ba amma yana da iko da ya so ya faru sai ya faru saboda ta kudarar ubangiji tana da ta'alluki bi ma sha'a wa ma lam yasha'u da abin da yake da abin da ma bai so ba kudarar ubangiji tana da ta'alluki da wannan da ya so abin zai kasance to sannan mataki na hudu shi ne kalko a fa'alin ibad duk wani motsi da ɗan adam yake Allah ya riga ya halitta abu babu wani abin da za ka yi face Allah ne ya halitta aikin da za ka yi kamar yadda kai ma ya halitta ka wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halitta ku shi ya halitta abin da kuke aikata to imani da wannan shi ma yana daga cikin imani matakan imani da kaddara to ahli sunna suna jaddada wannan suna lalatawa cewa mutum zai zama mai cikakken imani da kaddara sai ya yarda da wannan matakin na farko don shi ma akwai waɗanda suka ce ba su yarda da shi ba akwai waɗanda suke ganin ai duk abin da ɗan adam yayi shi ne ya halitta wa kansa aikin shi yayi kudurar ubangiji ba ta da ta'alluki da wannan babu kaddara suna kora kaddara jingina kaddara ga ubangiji gaba ɗaya wannan ita ce mazhabar da ake cewa mazhabatul mazhabul qadariyya tijara al-qadariyya nufatul qadar waɗanda suke kora kaddara saboda haka qadariyya mata tsiri biyu ne ko ma iri guda uku akwai qadariyya waɗanda su suna kora ilimin Allah waɗannan kafirai ne babu ko shakka duk wanda ya kore ilimin ubangiji yace Allah bai san wani abu ba ko yana sanin abubuwa ne a dunkulansu amma bai san su kulla kulla din su ba wannan ya kafirta wannan ita ce mazhaba ta qadariya gulatul qadariya ita ce kuma mazhaba ta falasifa ko a gurin su Allah ya san abubuwa a dunkule amma bai san su kulla kulla ba don haka ya san cewa a wannan masallaci yanzu akwai jama'a ana an haɗu ana karatu amma bai san waye da waye da waye da waye ba saboda wannan kafirta shi yasa imamu shafi'i da aka zo a gaya masa ga wasu sai suna kora qadar suna kora qaddara sai yace qasimuhu bil ilm fa in asbatuhu khufimu wa in nasawhu kafaru ay ankaruhu kafaru ku je ku ja da su ta hanyar tabbatar da ilimin ubangiji in sun yarda cewa duk abin da ɗan adam zai yi Allah ya riga ya sani to shi kenan an gama kuri sun yarda da kaddara tunda sun yarda da matakin farko na kaddara shine al'ilm idan kuma sun yi inkarin wannan to sun kafirta domin ya jingina wa Allah na ƙasa ya jingina Allah gaskiya idan ka jingina wa Allah cewa ya san wani abu bai san wani abu ba ko ya san kulliyar bai san kulliyar ba ya san bishiya ce tsoron ta bangare amma bai san kowane ganye daga cikinta ba to wannan mutum ya kafirta to in kuma ya tabbatar da shi ya tabbatar da matakin farko na imani da kaddara don haka aƙida ta fara samun matsala da yake ƙoƙarin ya tabbatar ta fara samun matsala saboda haka mu'tazila su kuma sai suka koya kalka a kalin iba cewa abin da duk ɗan adam yake yi kawai shi yake gaba ma yana yin abin babu hannun ubangiji a wai su suna ga idan sun yi haka shi ne sun tabbatarwa da Allah cewa shi adali ne wai ta yaya Allah zai sa zai halitta saƙo ta yi saƙo kuma ya koma ka tunda har shi ya sa kai sabo to baya daga cikin adalci kuma ya koma ta wannan tunani nasu da wannan abin nan fikira ta su sai suka ce kawai a yadda cewa ɗan adam shi yake kirkira wa kansa aiki shi yake kayan babu hannun ubangiji a to kaga wannan ma ya saba wa nassoci da dama na alqur'ani ya saba wa nassoci da dama na hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله والله خلقكم وما تعملون ولو شاء الله ما اقتتلوا saboda haka babu abin da zai kasance cikin ikon ubangiji ba ce sai ya so wannan abin abin da Allah maɗaukacin sarki yayi ko ne bai sanya ɗan adam ya zan majbur ba ya zan abin tilastawa a kan yabi abin da Allah ya halitta ɗin Allah shi ya halitta aikin ba'a shi ya halitta aikin ma'asiya amma kuma sai ya ba ta hanya inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wa hadaynahu najdayn Allah ya shirye da ɗan adam ta farki guda biyu ya nuna masa ga alheri ga da'a ga biyayya ga kirki idan zai yi ya nuna masa kuma ga sharri ga bata idan zai yi to kuma a ɗan adam Allah ya ba shi wani abu na zaɓi na irada da kudura na yabi nan ko yabi kan imma shakiran wa imma kafura to kaga babu da sun kirkatawa a nan sai yasa ya aiko da manzanni don su yi bayanin waɗannan hanyoyi guda biyu ga hanya ta shirya ga hanya ta ƙasa sai kuma ɗan adam Allah ya baka irada cikakkiya ya kuma za ka ƙudura in kana son abu ka za a ce kana ta iya kai wanda duk yake so ya yi musulunci shi ke nan ga hanya mai so ya shiga ayyukan da duk musulunci ya zo da su zai iya yi wanda kuma ba ya so ya bi to babu maganar kirka kawa Allah bai kirka kowa ba to kaga babu maganar jabru ba kuma maganar nasir qadri da ka waɗanda aqidu guda biyu aqidar jabariya da aqidar qadariya da aqidu ne da suka kauce hanya halin sunna a kake a kaka suke ko ba qadariya ba su kora qaddara ba ko kuma ba jabariya ba su cewa dan adam ta ta suna cewa tarrisu fi mahabbirri wato ɗan adam kamar ganye ne abin nan kamar gashin kaza ne ko gashin wani tsuntsu a inda iska take kaɗawa kaga duk motsin da ka ga yana yi kawai ba sai ke kaɗa kanka ba kamar abin nan kamar ganyen bishiya ne ganyen itaciya ne lokacin da kake tsaye in ka ga yana kaɗa iska take kaɗa in ka kaɗa gaba ce gaba in ka kaɗa yamma ya yamma in kudu kudu in arewa arewa in ka tsaya ka gan shi ya tsaya kut to sai suka ce haka ɗan adam yake ubangiji shi yake jijjiya su kawai in ka ga ya kafirci kawai nan Allah ya jiya in ya yi musulunci nan Allah ya jiya in ya yi da'a nan Allah ya jiya in ya yi ma'asiya nan Allah ya karkato da shi to wannan ma ta faɗa aqida ta ahlus sunna aqida ahlus sunna illa shakira wa illa kafura wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur akwai dama da ubangiji ya baka babu sulfatawa na'am Allah shi ya halitta ayyukan shi ya halitta da'a shi ya halitta ma'asiyar amma kuma ya baka wani kaso na iko da irada na kabi ko ka ko ko ko ka gibi kaga babu kuma da sun kasawa sai da ahlus sunna a kasa ake da dama daga cikin mutane a yanzu za ka ga wasu aƙidar jabariya ɗin suke da ita ko ka ga a cikin abin da yake maslaha take ko ka samu su kadari ne a cikin abin da kai maslaha sai ka samu su abin da yake ba maslaha sai ka samu su jabari ne abin da ba maslaha sai ka samu su kadari ne ko ka samu mutum yana tattaka haka yana zaluntar jama'a yana cin kuɗin su bila da gaira haka yana zambo idan kai masa nasiya sai ki ce wannan al'amari da Allah ne ya rubuta mana in ya sai ka ga lokaci dai za mu bari a nan shi ya zama jabari Allah ne ya rubuta masa Allah ne ya kaddara masa ba haka ba zai bari ba to wanda dai Allah ya ce shirye mu sai shirye mu wannan abu haka Allah ya rubuta mana ya muka iya da yake wani abu yake samu na moriyar duniya kaga sai yake hujja da kaddara ko ya tabbata an san a ce me yasa yake ce kaddara haka Allah ya kaddara ya za a ce ana Allah ya kaddara wannan kuma ba ya ya zabi gobe na sai kuma yin wannan ta haka a tsare shi sai ya hujja da kaddara jibi na sai ya hujja da kaddara haka zai zauna ya yi ta abin nan kai kuma saboda imanin ka da kaddara sai kai ta bi zai ya yi yau ya yi gobe ya yi ba ranar da zai da zai gona kai magana ce ce kai da kai imanin da kaddara ba ne to amma ba za a zo a tare shi da mali wanda yana yin shi yake a kai a kuri kaddara kaddara ba zai taɓa yadda ba balle a balle a ce ya ɗaga na biyu balle na uku kullum ka zaɓe ka same shi a rumfarsa ka tare shi da mali to ya haka kuma yana kawai ka zai a kaddara ce ya bari ya haka Allah ya rubuta wallahi ba zai yadda ba ko da shi ne yake masa hujja da kaddara jiya da kai samari da kuke kaddara to ba ra'ayi na nima yake masa kaddara to kaga abin da yake maslaha ta sai ya zama wato anan sai ya zama jabari abin da ba ma sai aka sai ya zama kadari sai ga zauna abin da duk ya san cewa zai abin da sai dinga hujja da kaddara to da dama daga cikin mutane haka suke rayuwa to wannan aqida ce da ta saba aqida ahlus sunna aqida ahlus sunna babu batun cewa Allah ya turka na'am idan abu ya faru ana yi ana mai da shi ga ubangiji amma kuma da za ka rike wannan tafarki da kai kai abin da bai dace ba jini jini kai abu kace kuma kaddara babu wannan a cikin aqida ahlus sunna aqida ce ta yi kaddara ne to wannan da shi ne ibnu tayyiba yake tabbatar mana anan cewa su ahlus sunna a kake suke a wannan babu yake wahum fi babu khalqihi wa amrihi wasatun bayna al-mukadzibina bi qudrati Allah su a babin halittar da ubangiji yayi da umarnin da ubangiji yayi a kake suke mun san akwai qadar da al-khalq da kuma akwai amr halalahu al-khalq wal amr akwai al-khalq Allah ya halitta komai yayi komai ya ƙara komai duk da ya yi komai a cikin tsari da tsare-tsarensa sannan kuma ya zo da umarni wal amru din nan ya tsinci al'amru bi ma'ana al'amru wal nahy zai kuma ce yi kaza bar kaza duk da ya riga ya rubuta komai amma kuma ya saukar da littattafai waɗanda suke bayani kamar yadda manzanni suka zo da su a kan kaza shi ne zai kaza ne ba da kyau to ahlus sunna sun yarda da khalqul lahi sun yarda da amrul lahi sun yarda da cewa Allah riga ya ƙara komai ya halitta sun yarda da kuma cewa Allah ya umarce ni in yi abu kaza shi ne mai kyau shi zai yi ya umarce ni ya hane ni in bar kaza don haka zan hannu saboda ka sun yarda da waɗannan abubuwa guda biyu kuma duk gaba ɗaya aikin ubangiji ne halalahu al-khalqu wal amru fahim fi babi khalqihi wa amrihi wasatun bayna al-mukaddibina suna da tsakiya tsakanin masu karyata kudurar ubangiji الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة waɗanda ba su yi imani da ƙudurar Ubangiji ba cikakkiya ta cewa Allah maɗaukakin sarki yana da cikakkiyar ƙudura babu abin da yake wakana a cikin mulkin sa sai abin da yake wa mashi'atu hishamila da mashi'ar ka mashi'a tana da ta'alluki ne da abin da Allah maɗaukakin sarki ya so ya wakana sawa'in ya wakana ko bai wakana ba sawa'in mahbubun inda Allah ko ghairu mahbubun inda Allah idan an ce sha Allah kaza Allah ya so abu kaza ba ana nufin soyayya ta yana kan tsaye abin ba ya yadda abin ya kasance shi ne ma'anar nasiya ta haka nasiya tana da ta'alluki da komai da komai tana da ta'alluki da abin da Allah yake so tana da ta'alluki da wani abin da Allah bai yarda kai ba dan haka Allah madaukakin sarki ya so kai imani kaga anan nasiya ta ta da allaka da wani abin da yake so wani abin da ya yarda da shi ya ƙi yadda mutum ya yi kafirci bai yadda abu jahal ya kafirta ba amma mashi'arsa ta hukunta abu jahal ya zama kafiri kaga mashi'a nan ta ta'allaka da wani abin da ba shi Allah ya da shi ba saboda haka a bambance tsakanin irada kauniya da irada shar'iyya irada kauniya shine abin da Allah ya so ya wakana kuma ya wakana ya iya zama abu ne da Allah ya umarni da shi ya iya zama abu ne da Allah ya hani da shi irada shar'iyya kuma ita ce irada abin da Allah ya so ya shar'anta ya wakana ya wakana shine irada shar'iyya irada shar'iyya har ya samun ta tare da mutum a iya kuma rasa ta idan muka ce sayyidina abubakar al irada shar'iyya fi haqqihi shine imani ya kuma yi imani irada shar'iyya cikin haƙƙin abubakar sai da abubakar shi ne imani da manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya yi imani kaga irada ce shar'iyya kuma kauniya shar'iyya saboda Allah ya yarda yayi ya neme shi da yayi kauniya kuma saboda ya yi din an fahimta kalmar kauniya tana nufin abin ya wakana saboda haka imanin sai da abubakar irada ce shar'iyya kauniya sai da gaba imanin abu jahal imanin abu jahal irada ce shar'iyya kauniya ba kauniya ba irada ce shar'iyya don Allah ya neme shi da imani amma bai yi ba kawai wata irada ce shar'iyya kauniya kafircin abu jahal irada ce ne kauniya shar'iyya kauniya amma ba shar'iyya ba kauniya saboda ya kafirta din amma ba shar'iyya ba ce saboda ba Allah ne ya sace ba to dole ne ka tantance matakan irada da ubangiji da masi'a ta Ubangiji. Masi'a ta kamula ce ta ɗauki komai ta ɗauki abin da ya neme ka da shi da wanda ma bai neme ka da shi ba. Ba zai yi ne ka kana ba ko idan ya ci. Wa khalqihi li kulli shay kuma ya haɗu ce ke halittar komai. Wa bainal mufsidina to ahli sunna a tsakiya suke a kanan masu ƙaryata waɗannan abubuwan da kuma waɗanda suke ɓarna suke lalata addinin Allah. الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة wanda suke cewa baya baya da kasafi kawai ga abin da kaga yana yi kawai haka Allah ya yi bai ba shi wani abu na kudura ko irada wannan ma bata ne da dama daga cikin falsafa da wasu sufaye suke riƙewa musamman goda su sufiya waɗanda suka zurfafa cikin sha'anin sufanci har ta kai su ga ƙudurce aƙida ta wahadatul wujud abin da suka tafi a kansa kenan wannan abin da ibnu taymiya ya kira aqida ce ta al-mustaqim da dinillah saboda haka sai mutum ya ce shi ya yi usuli har ya ga hakika shahada al-hakika shuhudul hakika kuwa abin su shine ka ga cewa dukkan wani motsinka ba na ka bane na Allah wa huwa an yara al-insan an la sa'ila illa Allah la sa'ila haqiqatan illa Allah to idan ka ji wannan kalma la sa'ila haqiqatan illa Allah to ka tabbata kalma ce ta fandalarun mutane waɗanda za su zaka zuwa ga bakin kafir babu wani mai aiki sai Allah ba mai aikatawa sai Allah don haka in an ganki yana shan giya ba shi ne yake aikata shan giya ba yayi abin sa in an ganki yana fata la sai ce maka la fa'ila illa Allah ba shi bane kaka ce shi yayi shi ya ayi shuhudul haqiqa ya je ya kai matsayin da ya ga cewa la fa'ila haqiqatan illa Allah to shi ne waɗannan in tafiya sai tafiya suke tafiya sai rike ɗin shi na kawai Allah ne don haka a gunsa ba sai ya azumi ba ba sai ya yi sallah ba ba sai ya yi zakka ba ba sai ya guji haram ba tunda ya zai guje wa in ya yi sallah ya zai yi wa in ya yi azumi ya zai yi wa tunda shi ma Allah ne kai din kana yi wa Allah ne to yana da shi din ya kai wannan matsayi ko kuma ya zai yi wa an yi wannan da dama a ƙida ce da aka shigo mana ita babin sufanci su kuma sai anan Allah ya riga ya ya kiyaye ku ya muku islam amma mu akan muna ganin abubuwa iri iri sai ka ganki idan shi ya rika zakir ne saboda rikarsa da ya ababin tofanci shi na Allah ne ya zo ya samu ana alwala an zuba ruwan alwala mutane sun zuba ruwan alwala a gwangwanaye ya sa kafa ya shire ya fi kai kuma sai sallah zamu ya za ku yi ba ni ba na ku ba ni za ku yi ba ko ba na ku na ya ce muku ba ku ga wannan ba da yi an ga wannan ya kaɗe a ƙarshe ba tashi yanzu haka akwai wanda da sunansa ake buki an daina ma kiran Allah ɗin shi kawai ake kira sunan shi malam kabiru kawai malam kabiru ɗin ake kira ana jin kalli yana nan mabiyansu suna ganin shi waliyu suna ganin su waliyi to abin da yake kai su ga wannan shi ne cewa sun kai matakin da ba sa ganin ɗan adam yana da wata kudura yana da wata irada yana da wata nasi'a ko wani aiki da ya bayyana daga gare shi to kawai daga Allah ne tun muna karatu su kan walla a cikin aji wasu za su tashi akwai wanda yake ya gidan sufancin ya tashi kuma an yi ta kayar da shi wannan mene wannan madarar sufancin aka yi ta in aji zai tashi ce kai in aji ku saurara duk abin da kuka yau ina faɗa ko ina yi Allah ne ke kai ya zaga ya kasuwa a cikin a kasuwan nan duk wani wanda yake da laifi yau yayi ya ɗauki masa kaso kurmi zai shiga yana nan kuma na san kaso kurmi zai shiga ta ɗan littafai da ke duk wani wanda yake da laifi yau ya ɗauke musu aikai kuma ana ta faɗuwa ana gaishe ga wani yaro ne ta ƙi ta amini amma uban ta shehi ne saboda haka shi ma sai aka ba shi girma sai ya fita wata rana kuma sai ya shigo a guje ya ce kai jama'a ku dan ba ka na ji kun cika abu kai na ta kamar ya tsage ku dan ba ka abubuwan kuma sun yi yawa a lokacin da kike yi sun ya ta ɗago masa tun da shi zai ɗauke abubuwan ana neman kuma a sa ya masa yawa to waɗannan abubuwan da ake yi kada ka zata yau a lokacin suka kirkire su wallahi suna nan rubuce a cikin littafi waɗannan maganganu akwai su a jawahirin ma'ani akwai su a rubuce cikin littafin ibrahim nan da dama suna nan a rubuce to ce laisa lahu mashi'atun wala qudra shine ibnu taymiya ne yake cewa wa bainal mufsidina bi dinillah waɗanda suke fata addinin Allah الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة da haka duk abin da ya yi kawai Allah ne ba ya da masi'a ba ya da kudura wani amalin ba ya da wani aiki shi da zai yi saboda haka ko sallah ne ba shi yayi ba ko azumi ne ba shi yayi ba sai aqilun al-amra wal nahya da haka sai su rufe babin umarni yaka ba sai su rufe babin hali barka ba saboda haka babu maganar umarni an umarce ka kai sallah an umarce ka kai azumi an umarce ka kai zakka an umarce ka kai kaza kai kaza duk sai a rufe wannan babin sai su rufe babin hali ai haka duk babu wannan wasta ya da wani ita babu da kun lada babu da kun uba in ban yi tafi da ake sabara zama da ita alƙur'ani sai ba zai ba zai daina abin da yake yi ba to kaga wannan akwai reda akwai redi da ubangiji akwai kuma ɗaukan duk a halittar da ubangiji ya yi ɗin ya yi ta a banza akwai waɗanda su suna ganin dukkan wanda yake ya yarda da su sai ba zai shiga ita ba domin suna ganin suna iya suna iya hana ubangiji ya wannan ya azabta duk wani wanda yake tare da su abu ya gudun bisani ɗaya ne daga cikin waɗanda ake jingina wa karamomi da wani kasa da sauransu a cikin littattafan sufaye ake ji ana yawan ambatan shi abu ya gudun bisani kaga ana yi sai so maganganu da dama daga wajen kamar ta daɗi akwai sanda yake cewa a hir yake ga a galibansa a hirkin su suka bari Allah ya sa wani wuta kada su sake duk wani wanda ya ya bari Allah ya sa wani wuta ba shi ba shi yake cewa ranar gobe kiyama zai zo lokacin da za a taho da tawagar waɗanda za a jefa wuta sai kawai ya zo ya buɗe kantin sa akan wuta ya ce ya ga inda za a tafi yana na cikin littattafai ku kaga a gaba ɗaya an rushe babin umarni an rushe babin hani an rushe babin sawab an rushe babin ita to a kan mai kenan za a addini kamar abin da zai za a yi addini shi yasa duk inda wannan aƙida ta yi sai tasiri sai kakatiki sai ƙarfi su za ka ga mutane a gurin da suka tsoron Allah za su halatta wa kansu komai duk wani abin da za su tsammanin mutum da yake ce kansa musulmi da zai ga sai ga su suna muna nan muna ganin irin ka ga mata da maza an sa kuɗi wa ana jiki mace ta zo ya ita yan keji ta rungumi wannan ta rungumi wancan maza suna layi tana da jini wai albarka take samu akwai wata da yar yar yar yar tsorawar keji ce ta zo daga waje mabiya aka taru aka yi bakuti aka yi layi aka tuwa da ita baka aka yi layi wani ya zo da motarsa zai wuce da matarsa matarsa ta gaba tana hafiya ta turma tana kama maza tana rungumar su tana tana tana tsotsar kuma su sai matarsa ta ce kaga kaga wata kariya kaga kaga wata kariya a gaban jama'a ta ce ta ce iskan ta ta aya ta a sai shehiya shehiya shi da shi da ita tana magana kariya ashe da abin ya yi kenan kuma mazan idan suka je haka za su bi mata suna miƙa musu hannu saboda sai abin su ba da wani umarni da hannu ta riga ta yi rusuli ba wani magana wannan duk hayamin nan da magari amma ɗan ajin ku bar sallah su sun mutu wannan faya suru na biman ziratul mushriki sai su zama matsayin su kamar matsayin mushrikai na farko allazi na ƙari waɗanda suke cewa laisa allahu ma asrafna wala aba'ina wala haramna min shay'in da Allah ya ce ba za mu yi shirka ba iyayen da za su yi ba ba za mu haramta komai ba ma'ana abin nan da muke yi na shirka mu da iyayen mu abubuwan nan da muke cewa a duka za haramun ne a duka za haramun ne duk haka Allah ya so mu don haka muna nan ta haka mashi'a don haka maganar a zo a hana mu da shi ya hana mu da abin nan in an sa shi aiki ce ana tsaye ne lallai ya sha Allah ya hana ma a ciyar da wanda in Allah ya so sai ba shi abin tunda ka ga ya zauna tsaya a zama da yin Allah ne bai ga damar ba shi ba mu kuma sai mu ba shi in Allah ya so sai ya ba shi ka ga ne a cikin al-ihtijaj bil qadar al-ihtijaj bil qadar ina karanta a cikin littafin al-ihtijaj ko ar-radd ala al-aqna'i ar-radd ala al-bakri na ibn taymiya yake cewa an jima wasu daga ciki sun haye suna cewa waɗannan mutanen da ake kira al'abdali waliyan nan da ake kira al'abdali da al'aikadi da al'aqadi a yakin hunaini da suka bayyana a gurin yakin su ba su kasance tare da manzon Allah suna yaƙar kafirai ba a wannan yakin su suna tare da kafirai suna yaƙar manzon Allah da musulmi su waɗannan waliyan jigajigan waliyan waɗanda duniya ba ta tsayuwa sai da yake ya ji waɗanda suke faɗar haka su waɗannan da suka zo sun suka kasance tare da kafirai don sun ce su ba za su kasance tare da wanda Allah ba ya tare da wai tun da har kafirai suka samu galaba a kan musulmi a yakin hunaini ya nuna Allah na tare da kafirai su ma zan za su tafi suna tare da wanda Allah ke tare da su kaga wannan idan kafirci ya kafirci babu abin da ba za a babu abin da ba za a yi ba shine ce fa yu'minu ahli sunnati bi anna Allah ala kulli shay'in qadir su ahli sunna sun yadda cewa Allah yana da iko akan komai ما يشاءه وما لم يشاء ما شاءه وما لم يشاءه فيقدر أن يهدي العباد ولا بإيسا يهل السباين يهل يسيبا ينفع ويقلب قلوبهم ولا بإيسا يجدي زكاة daga imani zuwa kafirci daga kafirci zuwa imani daga tauhidi daga shirka zuwa tauhidi ko daga tauhidi zuwa shirka daga sunna zuwa bid'a ko daga sunna zuwa daga bid'a zuwa sunna yana da iko ya dubiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik fa Allah shine mai jujjuya zakata wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra Allah shi ke jujjuya zakatan mutane da to mun yi imani da haka wa annahu ma sha Allah kana abinda Allah ya so shi yake ya kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai so ba zai ya kana fala yakunu fi mulkihi ma la yuridu babu abin da zai kasance a cikin mulkin sa alhalin da yi nufi wala ya ajizu an insaji muradihi babu abin da kuma zai yi nufi ya kasa zartar da shi wa annahu khaliqu kulli shay'in kuma Allah shi ya halicci dukkan komai min al ahyani abubuwan da suke jiki ne wasu fati ko abubuwan da suke kufa ne wal harakati ko abin da yake motsi ne duk Allah shi yake halitta kaga wannan rabbi ne da firqa ta farko ko waɗanda suke ƙaryata ƙudurar Ubangiji suke ƙaryata halittar Ubangiji wanda muka yi magana a kan. Sannan ya ce wa yi na kuma ahalin sunna suna yin imani annal abda lahu qudratun baya yana da ƙudura wa mashi'atun yana da mashi'a wa amalin yana da aiki ba shi na kansa wa annahu muktarun kuma shi wanda ake ba wa kansa ana ba shi zaɓi wala yusammunahu majburan ba sa kiran shi wanda ake turfasawa izul majburu domin wanda ake kirka sawa man ukriya ala khilafi ikhtiyari shine wanda za a tilasta shi yayi abin da ba zaɓin sa ba wallahi subhanahu ja'ala al-abda muhtaran lima yaf'alu Allah ya sanya baya mai zaɓi ne cikin abin da yake aikatawa shi yake shi yasa yake wa hadaynahu najdai inna hadaynahu sabila inna shakiran wa inna kafura kaga ake ya ba shi zaɓi fa huwa muhtarun muridin baya mai zaɓi ne kuma yana da irada ta ta kansa والله خالقه الله كيما يهل السبايا وخالق اختياره يهل اتجاه الناس وهذا ليس له نجيس لما باب ولا أبن به كما بعد الله كي يهل السيا من كي يهل السيا كي يهل السبايا كي يهل السأيت البايا كي يهل اتجاه اللي بايا بايا كي أمني إيماني بقدر يكي كي إن كيكي من كي تفاقا رامي خلاص هي فايدة أحاديثي إذا ذكر القدر قدر فأمسك da kun ji an zo da kun kaddara su ka samu baki su ma'ana an zo na kurar ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sahabban su suna suna suna suna gadan dani a tsakanin su kan lamarin kaddara ya fito ya kawo su saboda haka ayyukan ubangiji duk da ka gani ayyuka ne da ba da su yaukanta ba da su yaukunta da hikima ba duk wani aiki na ubangiji akwai hikima ta tare da Allah bai taɓa halittar sharri an tsada yasa a cikin addu'a ya zo wa sharri laisa ilai dan a jingina wa ubangiji sharri an tsada Allah ba halittar sharri an tsada ko menene ka gani to akwai alheri ta tare da ta yiwu idan ya jingina da wani abu kuma kai masa kallon sharri idan kuma aka jingina shi da wani abu ka gaishe alkhairi mutumin da ya yi sata ya tafi misali aka kama shi kai biyu suka tsaya akan ya yi sata aka same shi sai aka buɗe ya masa hannunsa a zahiri wanda dai aka raba shi da hannunsa ba zai ce ya samu alheri ba amma kuma sai wani ɓangaren alheri alheri dai shi an yanke shi daga wannan zunubi alheri ne kuma an yi maganin sa ba zai kuma yin yi da wani irin wannan ba sannan alheri ne wani zai yi azanci da ka ga zai tsare masa hannu ba shirri bane ba amma shi da aka yi haka ba zai ji daɗi ba da za a ce a zai tsare masa hannu ko a yafe masa zai ce a yafe masa ba zai ce gutsure hannun ba wanne ne ka fi ganin alherin ba a zai tsare masa hannu ko a yafe masa zai ce a ya gabe alheri shi da a yafe masa a sai duk da hannun ta wani bangare shi da alheri ne a zai kala amma ta wani bangaren kuma alheri to haka dan duk abin da Allah yake halitta din nan ba wani abin da Allah ya halitta haka kawai dan mugunta kace me yasa Allah ya halitta mutum zai da tunani da da wata abubuwa masu cutar da ta wani bangaren akwai alheri tare da su sawa'in ta sani ko da ka sani ba sai ka ayyukan ubangiji duk akwai hikima amma ba lalle ne kowane aiki karfi hikima ka ba kana iya karfi kana iya kuma ka kasa riska wani abin san da za ka gani ka yi imani ka duba ka bi tsariya ka karfi hikimar ba tafiya sai tafiya kuma sai ka gano hikima a sai abubuwan nan a sai su suke kaza su suke kaza ba babu su kaza kaza kaza zai iya faruwa sai ka gano a sai akwai hikima to haka Allah ubangiji yake aikin sa aikin sa gaba ɗaya babu asharru mahab shi yasa asharru mahab shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a sai yake cewa wa sharru laysa ilayka bai ce wa sharru laysa minka ba domin shi yake halittar sharri amma ko ba a jingina masa sharri cikin ayyukan ubangiji gaba ɗaya babu sharri kawai ake ce wa haza laysa lahu nabi wannan babu wani abin da za ka iya kasanta shi da haka aikin ubangiji yake kamar yadda ubangiji yake ya fi ƙarfin tunaninka to ayyukan kamar sun fi ƙarfin tunaninka fa inna allaha laysa ka mithlihi shay'un babu wani abu da yayi kanta da ubangiji wala fi zatihi ba a cikin zatin ka ba wala fi sifatihi ba a cikin sifofin ka ba wala fi afalihi ba a cikin ayyukan ka ka komai na ubangiji na shi na daban ne ba ka iya kasanta shi da komai to wannan shi ne abin da za ka yi ka zama kayi imani da kaddara a bisa tafarki na ahalin sunna amma in ba ka yi imani da matakan nan hudu da muka ambata ba ilmin lahi sanin ubangiji da abin da kai yake ya kana sannan kuma alkitaba rubuta abin sannan kuma me yi na uku mashi'atuhum nafiza in an ce annafiza ana nufin abin da Allah ya ce babu wani wanda ya isa ya hana kuma babu wani wanda ya isa ya ce ga gyara shi ne kalmar na ta take ne sannan mataki na na hudu eh al-khalqu wal ijab abinda duk bawa yake yi abinda duk halittu suke Allah ke yake halittu yake halittar waɗannan abubuwan in ka yi imani da waɗannan matakai guda hudu shi ne ka yi imani cikakke da kaddara ta ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar da abin da ya gabana yana kare abin da ya gabana يمحو الله ما يشاء ويحدث وعنده ام الكتاب Allah ya rubuta komai tafasilin sa a cikin littafin Lahul Mahfuz. Allah ya rubuta wani ga yadda za a halittu sun yana cikin mahaifiyarsa ga yadda jigar halittarsa za ta kasance. Kada ɗansa gaba ɗaya ya tsara ga yadda za a sanya masa rai ga irin ajalin da za a bashi ga arzikinsa ga kaza ga kaza duk Allah ya riga ya tsara wannan. To kuma a cikin Lahul Mahfuz ana iya rubuta ɗan ajalin ka shekara 60 idan ya sada zumuncin ka ai ƙara masa biyar duk suna nan in ya yi kaza an rage masa ajalin 60 ɗin duk suna nan a rubuce illa iyaka kawai yanzu Allah maɗaukakin sarki ya bar abin kuma ga shi baya sai ka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yabtaqa fi rizqihi an yabtaqa Allah fi rizqihi wa yanfa'a fi ajalihi falyakul rahima wanda duk yake da sa'aya Allah ya tunta da masa ya yalwata masa arzikinsa Allah ya tsara masa ya tsawaita masa ajalinsa to ya sadar da zumuncinsa wannan baya kore waccan aya فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون idan ajali ya zo Allah baya jinkirtawa daidai da aya ɗaya Allah baya gabatarwa daidai da aya wannan hadisi bai saba da yankin aya wannan wannan hadisi yana maganar mutumin da yake cikin koshin lafiyarsa ajalinsa bai zo ba in yayi waɗannan abubuwa za a ƙara masa cikin ajalinsa randa kuma ajalin nasa ya zo to kuma ba za a jinkirta ba akwai sabani tsakanin aya da hadisi aya tana magana fa idza jaa ajaluhum wanda ajalin ya zo sawa'in da ƙarin ko ba ƙarin ba za a jinkirta ba kaga babu batun a ce ko aya da aya ta ce ba a jinnan kuma an ce a aya na'am ana ƙarawa kafin ajalin ya amma in ajalin ya zo kamar da ta ila jaa ajalin ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها اذا جاء اجلها اما كان في اجل يزيد mutum ya yi wannan Allah yana iya ƙara masa kamar yadda ya zo a cikin hadisi kaga babu maganar karo a tsakanin aya da hadisin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka komai a gurin ubangiji a rubuce yake yana da damar ya shafe ya tabbatar gwargwadon yadda ubangiji ya so wannan shi ne cikakken imani da fassara kuma haka ahalin sunna suke tsakatsakiya tsakanin masu aqidar qadariya da masu aqidar jabariya su suna nan a tsakiya su ba qadariya masu tura kaddara ba su kuma ba jabariya masu cewa dan adam majbur ba wato shi ne ke yin komai Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yanzu ga tambayoyin da suke gaban mu za mu amsa su a gurguje saboda lokaci. wani yana magana ne akan karatu da ake kawo sm ina da wannan ya zo ya samu waɗanda abin ya shafa ba ne ya shafa ba ya ake kawa editin da ake yayi yawa ko yayi kaɗan wannan ko kwamitocin da ake magana yanzu su ne za su duba wannan sannan kuma wannan kuma shi yana yana cewa sun masu irin wannan mummunar aƙidar ta kore su hofi samun lada hannu da wasu suna rubutu ba ka tunanin wani suke rubutawa sai ka ka karanta abin da suke rubuta to menene gaskiyar magana da take ta addu'a na kawar da kaddara ana hadisi ne la ya rabbul qadara illa du'a hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kana mayar da kaddara ne da wata kaddara ta ubangiji da wata kaddara ita addu'ar ba ubangijin kake roƙa ba sai da kaddara kake mayarwa da kaddara ko yasa a lokacin da a hadisi ya zo cewa idan kana cikin gari annoba ta kai ta kace za ka gudu idan ba ka garin kada ka shiga wannan shi ne hadisin da ya tabbata a babin ta'u sayyidina umar sun san da ya zo zai shiga wani gari aka gaya maka cewa ga abin da aka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga Abdurrahman ibn Auf ya sake gaya maka saboda ka sai jiya har wasu ke sa ya kuma sai na Umar zaka gudu da takabbara sai yace fararna min qadarillahi ila qadarillah daga kaddara muka gudu zuwa kaddara saboda aka addu'a tana daga cikin abin da ana iya canza wani abin da za a kai aka yi maka wannan addu'a ta sa a canza kamar da muka faɗa a cikin launin masu sai an rubuta abin da ke da ga shi abin da zai faru gare shi amma in yi addu'a abin da za a faru gare shi abin nan yana nan zai faru amma in kai addu'a kamar da yake a launin masu in kai a canza maka sai a canza maka shi ne yanzu Allah ma ya sha inda wa yusbitu ana goge wani abin wani abin kuma ana bari shi yadda yake wa inda hu ummul kitab ummul kitab din shine launin masu an gane ko saura ta addu'a tana daga cikin abin da za ta iya sawa ta samu canjin wani abu ya tabbata daga asar din sayyidina abubakar yana addu'a yana sawa ubangiji in ka riga ka rubuta ni cikin ɗan wuta ya allah ina roƙon ka goge ni ka rubuta ni cikin aljanna wasu sun ce ana ƙara wa mutum kwanaki ana rage wannan ainihin maganar sa ana ƙara ana ragewa dan allah ina roƙon addu'a da ƴan uwana musulmi saboda abin da wato hawa na da ƙarayi suka wannan na magana da yana kan addu'a an yi mata fata Allah madaukakin sarki ya canza masa da mafi alkhairi waɗanda suka yi fatar kuma Allah ya tona masa asiri don a yi musu sakamakon da zai sa su daina su zama mutanen kirki yaya hukuncin ɗaura lawa da aka rubuta da ayoyin alƙur'ani an samu saɓani na malamai na gabata ma a kan wannan amma magana mafi inganci shi ne barin haka ya fi yin haka ya fi haka rashin ɗaurawar shi ya fi saboda na farko Allah maɗaukakin sarki bai saukar da alkur'ani ba don a dinga ɗaurawa ana yawo da shi a wuya ya saukar da alkur'ani don a azanci ya saukar da alkur'ani don a karanta a ji abin da Allah yake so a yi aiki da shi a ji abin da ba ya so a bari ya saukar da alkur'ani don ya zan wa'azi wannan shine manufar saukar da alkur'ani mutum jira man kana hayyan wa yuhiqqal wa yuhiqqal qawlu 'ala al-kafirin don ka gargaɗi wanda yake da rai ba don a ɗaura a wuya ba. Musamman abu na biyu, ɗaura alƙur'ani a wuya zai iya jawo wa mutum ya shigar da shi gurin da bai kamata ba. Ka ɗaura a wuya ko ka sa aljihu ayoyin alƙur'ani nan ne kuma ka shiga ban ɗaki ka ga bai kamata ba. Ko ka ɗaura wa yaro ya je yana ta shiga cikin gurare masu najasa ko ya ma faɗa ta kada. kaga sai za a rubuta wa sannan abu na uku buɗe wannan ƙofa wata wani wata hanya ce kuma da za ta ba wasu dama harfi ma wanda ba na qur'anin ba kuma abin da yake faruwa ke in sai ka buɗe laya ɗari da ka zayar da qur'anin ne zalla a ciki ba ana ga in qur'anin ne zalla ma ba za ka yi ba saboda haka sai an ɗauki qur'anin an masa wani irin rubutu daga an yi wani rubutu mai tattabara an yi wani rubutu an buɗe mi'ara an buɗe kafin an buɗe yayi an yi wasu rubutu a ciki an sa sunayen wasu mala'iku aljanu a tsakiya to kaga wannan shirka wannan shirka sun anka kuma buɗe ƙofar cewa a rafe da alƙur'ani shi zai ba waɗancan dama su kuma har su shiga ga yin haka kaga akwai babin sabbin jari'a wanda babu malaman kusan duk malaman sun iki baki a kansa illa iya kawo maka fasin ne wanda a nan da ake samun sakani amma sabbin jari'a wani abu ne wanda yake akwai shi a cikin shari'a musulmi duk wani tafarki da zai kai ga barna ko da yana da kyau asalin sa mai kyau ne sai a kai shi don kada a kai ga wancan barna shi da ake kira da sabbin jari'a to sannan kuma ma'azuri na biyar a cikin ɗaura islaya ɗin zai jawo mutum ya daina tunanin ubangiji ya dinga tunanin wannan abu da yake rufe a yau saboda haka in ya shiga wani rinki da wahala ya ga ya fita lafiya sai ya dubi abin da ya faɗa kai ya ƙara kula da shi idan kuma ya shiga rinki ya ga ya wahala ya duba iyayensa ya ga babu wannan abu sai su haɗa a tuna man talawa to kaga anan ya fitar da ta'allukinsa ga Ubangiji idan da Ubangiji ya ta'allaka yana nan tare da Ubangiji a ko da yake sawa'in wannan abin na rafi ayyansa ko ba ya rafi ayyansa saboda haka shi yasa magana mafi inganci ta malamai shi ne barin wannan ko da kuwa na tsantsa alƙur'ani din ne ta rubuta kulhu wallahi ita ta ai ta naɗe a kasar ba ta rafi barin haka shi yasa alheri a kan yi amma wanda za a rubuta alƙur'ani kuma a gama da wasu abubuwa a ciki wannan haramun ne tsakanin don magana saɓani da ake baka shafi wannan ba kada a ɗora in an ce an yi saɓani a kan la'aya ta ƙar'ani ka ɗauka har irin wannan da ake yin wasu abin nan wasu dabarin wato da ake ce maka a yi time table haka a ciki hatimi a yi hatimi a ciki da sunan wasu wasu aljanu wasu ma a cikin aljanun ma babu su wasu sunayen ma babu su a aljanun shi wannan aljanin mutumin shi ya ya kirkira ne ya hazaka ya ilu ya damdama ya ilu ai an ce ya damdama ya ilu ka taba ganin shi kina da kai amma tun da ka ji ya ilu ya ilu sai ka dauka ko wani mala'ika ne ko to wannan ko da an hada da qur'anin haramun babu wani wanda ya taba sabani akan cewa wannan halatta in ka ga ana magana sabani kamar ka rubuta fatiha zallan to ita ma barin haka shine mafi inganci shine mafi rinjaye sannan kuma yana tambaya a kan amin da ake faɗa a bayan liman wai ni ya rubuta da boko ban sanya zan karanta amin ko amin wai za a ja ko ba za a ja ba yadda ka jira ka iya in ka ce amin ya yi amin biyan ka ce amin ka ce amin kuɗe ne wannan ƙaƙalamawa ne ne maddin lazim maddin wane ne duk babu shi a wani wani a abin amin amin kuɗe ne na yau hukuncin mutum ya ce don Allah don manzon Allah ko don darajar annabi ko don san annabi don Allah da yamma ya halatta ka ce don Allah ba wanda yake ja a kan wannan don darajar annabi ko don martabar annabi maza Allah yana da martaba yana da daraja mutum yana tawassuli da aikin sa ba da aikin wani ba an halatta a yi tawassuli ko dai da sunayen Allah ko kai tawassuli da aikinsa ko kai tawassuli da addu'ar wani salihi ya yi masa addu'a Allah ya ba ta abuka waɗanda nau'uka na tawassuli guda uku wannan babu tantama akan cewa shari'a ne duk nasoci su zo wani da ba wannan ba ko gurda ne babu shi a cikin a cikin shari'a ka kira ka roƙi Allah da darajar wani darajar ka darajar ka ce shi Allah ya ba wa mun daraja ba sai ya ba ba kai sai dai ka nema da aikinka kamar da Allah ya ce ikra'ul qur'ana was'alillah bihi ku karanta qur'ani sai ku roki Allah da karatun ku da kuka na qur'ani aikin ka ne sai ka roki Allah da aiki wannan ya halatta saboda haka da dama daga cikin malamai suna farhanta wannan amma ba a cewa shirka dan mutum ya ce ba annabi za ka cewa shirka za ka dai ce yayi abin da yake ya saba wa aikin magabata magabata da shi wannan da gare su sai ya alkhairi in za ka roki Allah roki shi da aikinka ko da sunayenka ko da sifofinka ko ka sa wani salihi da kai kuka ce addu'a maka addu'a kamar da sahabbai suke zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam su nemi addu'a ba sa zama a gida suke dan annabi sai sun je gurin ka sun nemi addu'a inda kawai su faɗa dan annabi da gida ka ga ba buƙatar su tafi suna neman yi musu addu'a kawai sun zauna a gida su Allah dan annabi to amma gida suke su nemi addu'a daga wajen ka wannan ya halatta dan san annabi dan san da kake yi wa annabi in har kana son uban annabi sallallahu alaihi wasallam hakikatan ba wai sai na baki ba kana son su ta hanyar kasance sunnar ka bakin gargadi kare ki Allah da wannan aiki da kake shi ma ya halatta roƙon Allah kake yi da aikin da kai kai ba da aikin da wani yi ba in kuma kana nufin san da wasu suke yi ba na ka ba sai nan maka ba ka za ka roƙi Allah da da aikin wasu ba da haka in ka ce ya ubangiji dan san da nake da nake wa manzanka ba roƙon shi da wani abu na imaninka ka iya tawassuli da imaninka da imaninka kai tawassuli da imaninka wannan duk ya halatta sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi